أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركatuh muna kara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda shine yake ba mu iko da dama na haduwa a wannan guri mai albarka domin ribantan dama da ya bamu muna godiya ga Allah subhanahu wataala kuma yau alhamis 19 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da biyar ga watan novemba shekara ta 2020 da izinin allahu subhanahu wata'ala za mu fara karatun wannan littafi na albalagatul wadiha kuma wannan shine darasi na farko in allah ya yarda wannan darasi na balaga yana da matukar mahimmanci ba din komai ba yana ɗaya daga cikin ilmi waɗanda suke rukunai ne na luga yana ɗaya daga cikin rukunai na ilimin luga in an ce rukuni ɗaya daga cikin ginshikai na ilimin luga ilimin luga ya shafi ilimin nahau ilimin sarfu ilimin balaga ilimin adab sannan sai ilimin arut waɗannan su ne ulumul luga waɗanda yana da kyau ko kuma kai da kake ƙoƙarin sanin sunan mazo sallallahu alaihi wasallam kai ne ka fi cancanta da ka koye su ba don komai ba saboda za su taimaka maka wajen fahimtar a cikakken fahimtar abin da ya shafi alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ilimi na balaga yana ɗaya daga cikin ilimoma waɗanda yake da alaƙa da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam to kaga shi kenan abinda ba zai iya yiwa a ce za a bar shi ba ba zai yiwa a ce an bar shi duka ba kenan dole sai dai an dan koye shi koyaya saboda a ƙara samun haske dangane da abin da ya shafi fahimtar irin waɗannan nasosa na shari'a bisa ga fahimtar magabata alhamdulillahi malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akan wannan fanni din daga ciki akwai wannan littafi na albalagatul wadhiha wanda mustapha amin da aliyu jarim suka rubuta wanda ki ne littafin da insha Allah za mu fara karatu yau akai sannan kuma akwai alkafi fil baga alkafi fil balaga wanda a sheik aiman amin abdulgani ya rubuta shi ma yana da kyau mutum ya same shi sannan kuma daga ciki akwai aljawahirul balaga aljawahirul balaga akwai ukudul juman na alimamu sayuti alfiya ce akan ilimin nahau akan ilimin balaga wanda ke gaskiya galibi yanzu karatun irin wannan littafin sai zauri Allah ka samu dace Allah ya sare mana insha Allah ta'ala mu mu samu mu karanta to ilimin balaga ilimi ne wanda yake dauke da rukunai guda uku ana ce musu anasirul balaga anasirul balaga the element of eloquence the element of eloquence ainihin darasin balagan shine eloquence siffa daga kalmar eloquent he is an eloquent speaker wa kalamun ahuwa mutakallimun baligun kenan he is an eloquent speaker mutakallimun baligun to ilimin balaga yana kunshe ne da rukunai guda uku su ne ga suna akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani sai ilmul badi duk wannan abin da za a yi maka karkashin waɗannan elementin ne guda uku a cikin ilimin balaga sannan akwai ɓangaren farko akwai ilmul bayan shi ilmul bayan wa yahtawi ala yana kunshi ne da abubuwa guda hudu ga sunan akwai ilmu tashbih ko kuma at-tashbih akwai al-majaz sannan kuma sai al-isti'ara da al-kinaya da al-kinaya to yanzu da izinin Allah subhanahu wataala zamu bude littafin mu da zaran mun bude littafin zamu ga littafin ya kasu ne sun kasa littafin ne kashi biyu na farko akwai mukaddima akan alfasaha da albalaga da al'uslub akwai introduction akan ilimin mai fasaha da balaga da uslubi sannan kuma akwai a gaba akwai bayani akan abin da ilmul bayan to ina ganin za mu raba ne kashi biyu mu taba wannan bangare mukaddima din ba sa'annan kuma mu taba wancan bangare yau din insha Allah za ta'ala za mu fara daukan ilmul tashbih ilmul bayan din ne za mu fara dauka mu idan Allah ya kai mu gobe muka zo sai mu dauko mukaddiman haka mu ci gaba watan dana ga kamar za mu wuce mukaddima ne to sai na ga muhimmancin karanta ta shi yasa za mu yi kokari din mu dawo baya din sai mu dan dauke shi daidai gurgudu Allah shi fahimtar da mu to idan aka ce at-tashbih ko kuma ilmul bayan ilmul bayan mun ji na dauke ne da abubuwa guda hudu at-tashbih al-majaz al-isti'ara sai kuma al-kinaya at-tashbih ma'anansa kamantawa kamantawa ka kamanta wani abu da wani abu hanyar da za ka bi ka nuna wani abu ya yi kama da wani abu shi na ke ce mishi a tashbi yadda za ka yi comparison a zanen za ka comparing wani abu da wani abu wajen siffa da suke tare a kai to tashbihi za mu ga yana da kurkunai guda hudu shi abin da za ka kamanta shi da wani ana ce mishi mushabba mushabba abin da za a kamanta da shi yana da ana ce mishi mushabbahun bihi mushabbah liked mushabbahun bihi likened kenan to mushabba da mushabbah bihi sune jagor sune jigo wajen tashbihi abinda zaka kamanta da kuma abinda zaka kamanta da shi abubuwa guda biyu da zaka nuna sun yi tarayya kan wata siffa sune mushabba da mushabbahu bihi su dole sai da su a tashbihi wani lokaci kuma duka zaka iya ganin su ka kamanta wani abu da wani abu ana cewa nan ya zama mahsus kenan mushabbah mahsus mushabbahu bihi shi ma mahsus ko kuma hissiyan akwai inda kuma za ka kamanta wani abu da ba a ganin shi da wani abun da ake ganin sa duka amma dai tashbihi ya fi kayatarwa ne a inda ka kamanta wani abu da wani abun da duk ba a ganin su kamar misali yadda alkur'ani ya zo da tashbihi na bakin wuta na wutan jahannama Allah ya kamanta shi da abin nan ya kamanta shi da kawunan shaidanu talo haka annahu ru'usu shayatin to tashbihi wannan yafi kayatarwa inda aka kamanta maka wasu abubuwa wasu abubuwan da baka ganin su baka ganin su domin ga gana an baka aiki ne ya zama ce a kamar misali wani baka labari ai ya ga wata fatalwa wacce ƙeyanta ya yi kama da ƙeyan jinjirin jaki ya zai gaga ƙeyan fatalwa ya zai kama an baka aiki yanzu sai ka fara tana ta waito ya fatalwan take na farko kenan sannan kuma yaya ƙeyanta yake sannan kuma yaya jinjirin jakin shaidanu yake sannan kuma to kaga irin wannan da sauransu to Allah ka samu dace insha Allah zamu zo cikin aljahirul balaga idan Allah ya sari mana sannan sai kalma da kake kulla tashbihi tsakankanin abubuwa guda biyu ita ce ake ce mata adatu tashbih adatu tashbih galibi mukan ce adatu tashbih a ba adatu ba adatu tashbih jam'i adawatu tashbih sai kuma wajahu shaba hiya sifatul mushtaraka bainal mushabba wal mushabbah bihi ita ce point of comparison sifan da aka yi tare a tsakanin mushabba da mushabbahu bihi su ne shi ne wajahu shaba wajahu shaba to in Allah da za mu karanta littafin mu sannan kuma sai mu dawo mu cire a misalai din idan muka duba za mu ga ilmul bayan ko? ƙarƙashin ilmul bayan an sa arkanuhu a tashbe arkanuhu to mu duba ƙa'idanmu ƙa'idanmu tana cewa a tashbe bayanu anna shay'an aw ashiya ashara kad ghayraha fi sifatin aw akthara a tashbe ma'anar tashbe shine bayanu anna shay'an bayani ne kan wani abu aw ashiya ko wasu abubuwa shara kad ghayraha sun yi kama da wasunsu fi sifatin wajen wata siffa au aksar ko kuma fiye da haka ka siffanta wani abu da wani abu ya zama tashbe bi adatin ta hanyar wata kalma ba harafi ba domin adawa din nan sun kaskashi uku ne adawa ta tashbe ba akwai asma kaman ka ce mithlu kaman ka ce nahawu kaman ka ce shibuhu kaman ka ce mudare kun san dama na ce mu mudari mudari ne saboda yayi kama da suna يسمى المضارع مضارعا لأنه أشبه الاسم to adatu tashbih ko adawatu tashbih din nan akwai sunaye sannan kuma akwai fi'ilola kaman shabaha Umar Garba shabaha kaman masala kaman dara'a dukan su af'al ne sannan kuma akwai harufa suna da yawa amma mafi shahara sune kafin da ka'anna kamar yadda zamu gani to in ka kulla kamanceceniya tsakankanin abubuwa guda biyu za ka kulla ne ta hanyar ita wacce nan kafin ɗin ko kuma ka'anna a datu tashbi bi a datin iyar kafin auna hawa ko makamancinsu ko malfuza to a datu ɗin za ka iya ganin ta baro-baro kamar yadda muke ji a cin alkur'ani taloha ka'anna huru usu shani kaga ka'anna kaga adad tashbih ne nan ko kaga malfuza ce tunda ai an ji ta a cikin lafazi akwai kuma malhuza malhuza ita kuma malhuza ba za ka ganta a cikin lafazi ba amma kai ne zaka hararo ta a cikin kwakwalwarka kai ne zaka yi tunanin yadda zaka kaddara ta a cikin kwakwalwarka sannan kuma sai ka'idar mutabi tana cewa arkanu tashbih arba'a rukunan tashbih guda hudu ne hiya al-mushabba akwai mushabba akwai kuma wal mushabbahu bihi idan ka ce umaru ko kuma kana siffanta wani kari da ka tashi sai ka siffanta shi da zaki kalbi kal'asadi filkuwa kaga kalbi kal'asadi filkowa waye da waye suka yi kaman ciciniya kare da zaki ko huna aqatta tashbiha bainal kalb wal asad idan al kalb yusamma mushabbah yusamma mushabbah wa wal asad yusamma mushabbahun bihi mushabbahun bihi sai kuma kafin hiya datu tashbih hiya adatu tashbih ثم الصفة التي شارك المشبه فيها مشبها به هي في القوة والنازم مشبه وجه الشبه كده تو ركن تشبيه دين أكوي مشبه والمشبه والمشبه به ويسميان طرفي طرف التشبيه وانا انا ce musu gefen tashbihi ma'ana babu yanda za a yi ka kulle tashbihi sai da su ko da ko ba su ne a cikin lafazi zaka hararo ne wa adatu tashbi da kuma adatu tashbi kalman da zaka samu daman kulla alaka tsakanin sunaye guda biyu wajhu shaba da kuma siffan da aka yi tare a tsakankanin mushabba da mushabbahun bihi wa yajibu an yakuna aqwa to idan ka siffanta wani abu da wani abu dole ne ya zama an sami siffar ta fi ƙarfi da bayyanantuwa ga shi mushabbahun bihi fiye da mushabba kare da ka siffanta shi da mene kare da ka siffanta shi da zaki to ya waje ba a ce siffar ta fi ƙarfi ga zaki ta fi kuma bayyanantu a ɓaro-ɓaro fiye da mene kare kun gani wannan shine normal tashbih kenan in ko ka siffanta wani abu mai ƙarfi da wani abu mara ƙarfi to ka akasta ana ce mishi a tashbihul munakas a tashbih al-munakas kamar wani ya tashi yana kirari ya nuna yana da wani gwarzo ka karfa idan ya tashi sai ya nuna aigwar zannan nashi saboda karfi ya yi kama da kalallaba to kaga kalallaba a nan wani karfi ga kalallaba to kaga aka su tashwihi to wannan tashwihi nan wannan tashwihi babu abin na a ciki akwai kushewa ne ciki akwai ba ba fasaha cikinsa to Allah ka samu dace wa yajibu an yakuna akawa wa azhar tashbihi ya waje bai zanto mafi karfi kuma wa azhar ai abiyan mafi mafi bayyanantuwa fil mushabba ga shi mushabbahun bihi minhu fiye da fil mushabba shi mushabba kamar yadda muka kawo misali to bari mu koma cikin misalan mu sai mu fitar da tashbihin da rukunninsa za mu iya ganin misalai guda hudu ko? an taka shams ƙalil mu'arrifil madih mu'arri yana cewa kan wanda yake yabo ana ce fil madih wanda yake yabo kun ga madih bi wazni fa'il ko amma yana da manin mene mamduh yana da manin mamduh kai kuma ta akwai sunayen da ba a ji su ko sifofin da ba a ji su an zo da su da ma'aunin maf'ul ba sai dai da ma'aunin fa'il kamar jari kamar wajen malaman hadith al-hadith da'if ai hadith ne madu'uf ne ma'ana madu'uf to amma kuma ba a ji a kalmar da'afu ba a ji an cika siffanta ta da ko kawo isa maf'ul da madu'uf ba sai dai mene sai dai fa'il shi yasa ka ce al-hadith da'if kama al-hadith sahih ai kaga wani ne ya raunana shi ko a wata illa ce ta raunana shi kamar sahih wani dalili ne sai aka sahaha shi ko ta isin maf'ul ne duka Allah ka samu dace anta ka shamsi fi diya'i wa in ja wasta kaiwani fi ulul makan anta kai wato ma'ana lamirin yana koma ne zuwa ga wanda yake yabo shi madih na shi anta ka shamsi kai kai kama da rana fi diya'i wajen haske wa in ja wasu ta kaiwa ne ko da ko a ce ka wuce tauraron kaiwa ne fi ululu kuma kan wajen makololuwan guri a sama ma'ana wanda yake yabo yana siffanta shi ne shi kaga yana nan ƙasa ne ko mamduhu na shi wanda yake yabo yana nan ƙasa ne amma sai yake siffanta shi da wani tauraro da ke can sama rana ai tana sama ne to kaga yana siffanta wani abu ne ko kuma mutum ne da ke nan ƙasa da rana da take sama da rana da ke sama mana ko da ko a ce ya wuce tauraron kaiwan to ya dai kama da rana to nan za mu nemi arkanu tashbi a nan kaga anta na farko ya zama mene mushabba mushabba domin shi ne aka kamanta shi ko? ka shamsi kafin din nan sai ka ce madalla adatu tashbi wajar adatu tashbi wajar domin ai kaga tana ta hanyar ta ne aka kulla tashbi tsakanin anta da ashams na biyu kuma tana yin jarra ko kada manta tana cikin rufin jarri to idan muka duba wace siffa ce mamduh namu da ita rana mushabba da mushabba biyu suke tarayya fiddiya wajen haske to shine wajen shaba shine wajen shaba to saboda kaga haka kaga wannan tashbihi ne muwaffarul arkan hadha tashbihun muwaffarul arkan limadha lianna liannahu ijtama'a fihi arkanu tashbih kulluha duka arkanu tashbih sun hada ciki na farko dai ga mushabba na biyu kuma ga mushabbahu bihi na uku ga adatu sannan na hudu kuma ga wajen shaba هذا تشبيه موفر الاركان mun fahimci wannan ko to idan muka dubi ina da tashbih din mu kashamsi ko to ita kafin din nan mun ji ta a cikin lafazi ne ko ko a'a mun hararo ta ne wajen mana mun ji ta a lafazi ko to adatu nan ta zama malfuza malfuza mun bincin wannan ko za mu iya samu waɗannan arkan ɗin ma a cikin baiti na biyu an takallai fi shaja'ati wal wal dami wasaifi fi kira'il khutub anta kai watan wanda yake yaban kai da nake yabo kalle fi kayi kama da zaki ne fi shaja'ati wajen jarunta kayi kama da zaki wajen jarunta wal iqdami da kuma fado ma abokan gaba ko kuma gogayya na yaki ya gabato ya fado ba tare da fargaba ba wasaifi fi qira'il khutub kuma kayi kama da takobi fi qira'il khutub wajen fada ma sarkakiya da da musibu kun gane ko qara'a me ma'anan qara'a kwankwasawa ko madalla to ne yana da ma'anan kusawa al khutub yana nufin bala'u'a ولما قلت الإبل امتطينا إلى منيني إلى منيني خطوبة za mu gadi bitin gaba so al-khutub dai musibu yake tadi to idan muka dawo sadrul bait zamu ga anta kallathi fi shaja'ati anta zamu ce mene wannan mushabba mushabba ka zamu ce mishi adatu tashbih al-laythi zamu ce mene mushabbahun bihi ku lura galibi idan ka samu kafin ne to sai ka samu mushabbahun bihi kawai mun daidaita galibi in ko ka samu ka'anna ka'anna to mushabbah ne za ka gani yana da yana yi akan raba shi zuwa gashi kun gani za mu gani insha Allah ta'ala kaga allaithi nan shine mushabbahun gashi na an manna kafin a jiki ko masha Allah an ta kalle su fi shaja'ati kai kayi kama da zaki fi shaja'ati wajen jarumta wal ikidami anam kafin adata shi wajar ko allaisi zai zama mushabbahun fi shaja'ati mushabbahun bihi mushabbahun bihi wajen abin nan fi shaja'ati wal ikidami zai zama wajen shaba point of comparison tsakankanin abubuwan nan guda biyu to kafin din ma'ana za ta zama malfuza ne ko malhuza malfuza wasaifi kuma kayi kama da takobi fi qira'il khutub wajen fada ma gogayya na yaki idan muka lura da kyau wa dinnan kun ga wa dinnan atsafi ne akan anta na farkon baiti ba ai wa anta as-saif kaga anta zai zama mushabba ko as-saif zai zama ne mushabbahun bihi na na'am tsaye sosai ya yi dama za mu zo shi a saifin nan zai zan mushabbahun bihi ne to nan babu adatu ba a kawo ba sai ta zama malhuza malhuza ai an tallazi tulahizu ha bi zihnika an tallazi tulahizu ha wata tafakar an ha bi zihnika fi kira'il khutub kaga wannan zai zama mene zai zama wajen shaba zai zama wajen shaba to kaga yawancin tashbihi na farko da ke sadul baiti muwaffarul arkan ne ko masha Allah amma na biyu fa ghairu muwaffarul arkan saboda an samu rukunni guda uku ne kawai ba rukunni guda daya masha Allah ka anna akhlaqaka fi lutfiha warikatun fi hana simus saba ka anna akhlaqaka kai ka ce ɗabi'unka halayenka nasimus sabahi nasim shine iska iska irin wanda kan fito da sassafe ko kuma da maraice a lokacin da mai kiran sallah ke kokarin kiran sallah kai kuma kana ta kokarin janye mayafi musamman a wannan lokacin kana dan rafa kafafuwa to wannan iskan mai daɗin nan mai sanyin na ita ce nasim nasimu saba iskan safiya na? kaci?
to ina hayi na hayi na hayi
to bar za a tambaye mujiyar ka anna khalaqaka fi ludbiha wa riqatan fiha nasimus sabah ka anna khalaqaka nasimus sabahi fi lutfiha wa riqatin kun gani takadirin takadirin baitin kenan ka anna sai zanto adatu tashbih wa nasbin adatu tashbih wa nasbin to idan kaga lamiri sai ka ce mushi mushabba kawai amma ne kamar an ce ka annahu ru'usu shayatin ka annahu ba ga haun ba ru'usu shayatin kaga ka annahu hu anan shine mushabba ru'usu shayatin zai zama ne mushabbahun bihi mushabbahun bihi mun bincin nan ko na'am ka anna akhlaqaka fi lutfiha fi lutfiha wajen taushinta warika shi ma dai taushi ne fi hana simus saba cikinta akwai iskan nan na subahi to ina mushabbahun bihi anan akhlaqaka ina mushabbahun bihi nasimus saba nan ya kulle tashbihi ne tsakankanin ɗabi'u da halayen wanda yake yaba da mene wannan iskan da ke fito lokacin su bayi wajen mene bi jami'i mali kullum minar rika minar rika saboda abinda kowane tattaro na taushi da abin nan sanyin da taushi kaga ka an na da tashbih wa nasbin akhlaqa zai zama mushabba nasimus sabah sai zama mushabbahun bihi to ina wajen shaba fi lutufiha warikatin shine wajen shaba kun ga wannan darasi yan wasu mun dage yana faɗe daga cikin darasin da to a islamiyya da ma ba yi sai haya islam da sauransu to kuma a can sai dai a ce sai malam wani da wani ma'ana ba kowa ne ke karantar da shi ba saboda gaskiya ba ma tsaya ne mu karance shi mukan dauka yana da wahala to me yake da wahala zuwa makarantun zai wahala ne ko ko ayin karatun ne zai wahala ai ya kamata ne a ce zuwa makarantun shine ba wahala to dage ka ce ka karanto Allah ka samu dace so mun ga shi ma wannan tashbihi ne muwaffarul arkan listimalihi ala jami'i al arkan mun bance wannan ko tashbihi ne wanda ya cika sa dukkan rukunin sa saboda ya tattaro rukunin duka baki da to nan adatu tashbihi ita ce ka annako za ta zama malfuza ne ko ko malhuza za ta zama malfuza zindin an ji ta a cikin magana to za ta zama malfuza ka annama alma'u fi safa'in wa qad jara za'ibul lujaini mai waka kuma yake cewa ka annama alma'u kai ka ce ruwan nan fi safa'in wajen haske wajen kashe-kashe wajen brightness wa qad jara wanda yake hakika yana gudanantuwa za'ibul lujaini kamar narkakken azurfa ne allujain shi ne azurfa ko zinare za'ibin da ka zaba ya zubu ya narke yana narkewa za'ib shi ne wani narkakke wanda ke narkewa ismul fa'il ko zaba ya narke ya zubu yana narkewa za'ibin mai narkewa to ka annama kaga kafu makafufa wajen nahu ko to ka anna ita ce adatu tashbi amma anan ma dinnan da tazo ta hana ka anna yin alma'u nasba shi yasa za ga babu annas babu nasba sai ka ce kafu makafuf kawai to ka anna adatu tashbi alma'u sai zan mene mushabba mushabba barakallahu fikum to ina mushabbahun bidin mu zaibul lujaini ka annama alma'u zaibul lujaini fi safa'in a gojo shi ba to idan muka duba da kyau ku gani za mu ga ka annamal ma'u fi safa'in za'ibul jini ai kaga idan babu ka anna zai zama alma'u fi safa'in ko alma'u shine mutada ko za'ibul jini shine khabar ko to kad jara wace irin jumla ce wacce nan jumla e jimla ce mu fi'iliya wa wa irin nau'i kuma mu'tarada ko to yayi munasaba da karatun mu na dazu to ayakunu laha mahallin fil irab ko ko laysa laha ma- ma sha Allah wa jumlatu wal jumlatu al fi'liya wa qad jara jumla wace iri ce jumla mu'tarada la mahalla laha fil irabi in kai li irabi Allah ka samu dace to waɗannan su ne misalin da shi malam ya kawo malaman suka kawo a wannan guri za mu iya ganin namuzaj ko Na.
examples kalil mu'arri wannan mawaki mu'arri ke cewa yana siffanta wani dare rubba lailin ka annahu s- ka- rub- rubba rubba lailin ka annahu subhu fil husn ni wa in kana aswadu tilisani rubba lailin rubba lailin kaga ga rubba nan ko to ita rubba takan zo da wawun to nan ba bai kawo wawun din ba akwai wawun wacce ba wacce ba a kawo ba wai wa rubba lailin to lailin din nan sai ya zama shine mene kaga shi ismu ne majrurun bi rubba ko domin rubba ita na da daga cikin harufan jarra ka annahu da mace mun bani idan kaga ka anna amma na mishi lamiri to lamirin nan yana matsayin menene mushabbah ne saboda haka ak- ka anna adatu tashbih wa nasbin wa damiruhu sai zama mene mushabbah as-subhu fil as-subhu zai zama mene mushabbahun bihi fil husni zai zama mene yake ne kaga tashbih ne mufrad arkan wa in kana aswad at-tilsan koda ko ya kasance mai bakin bargo ne tilsan shine bargo aswad baki wasu halin ka wajinatil hubbi fil law ni wa qalbul muhibbi fil khafakan wasu halin tauraron suhail ka wajinatil hubbi yayi kama da jijiyan nan ta alhibbi ma'ana alhabib masoyi fil launi wajen haske wa qalbil muhibbi kuma yayi kama da zuciyan masoyi fil khafaqan wajen bugawa yanda zuciya ke buga nan gub gub gub gub to shi wannan tauraron yayi kama da abin nan yayi kama da zuciya da take bugawa to idan muka duba cikin wannan ka'ima din ga mushabba nan ko adamir fika annahu shine mushabba al mushabbahu bihi as-subhu adatu al adatu shine ita ce ka annako sai wajen shaba al husni الضمير آه، مشبع شنو الضمير في كأنه العائد على الليل كو سهيل شنو مشبع أتشين وان بيتي نبي كو وجنة الحب وجنة الحب سيزمني مشبه به الكاف ذات زما أداتكو اللون وجه الشبه شنو في اللون واللوح- والإحمرار idan muka lura za mu ga wasu hailun ka waje na tilhibbi fil launi kaga fil launi shine mushi waje shaba to wa qalbil muhibbi kaga nan mushabbah din din mu shine suhailin ne ko wani ki adafi aka yayi qalbil muhibbi ya zama mushabbahun bi al mushabbahu bihi adatu fa muƙaddara ce ko? don haka ta zama malfuza ko malhuza ta zama malhuza tun da babu ita aiwa kalbin muhibbi aiwa ka kalbin muhibbi bilhafakan wajen buga shi ne wajen shaba to idan muka lura da kyau za mu ga akwai waɗansu tamarina ta a ƙasa ko? to wannan idan ka samu dalilin balaga ɗin nan za mu ga gashi nan a cikin littafin a ƙarƙen littafin akwai dalilin balaga shi sun kawo ne jagora ne akan waɗannan amsoshin duka amsoshin waɗannan ko da ke fi kurin dubawa wani ba za ga an rubuta ne amma kuma ba shi wani za ga an rubuta dalilin balaga ɗin ne amma kuma sai ga ba shi mun gani Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk